Prem Roshan. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في العل مراغما كثيرا وسعوا duk wanda ya hijira fi sabilillahi a cikin tabarkin Allah ya ji zai samu muragiman wurin hijira fil a cikin ƙasa kasiran mai yawa lokacin da manzo Allah hijira kenan Allah ya saukar a bayan nan ladina tawaffahul malaikatu zalimi anfusahum har zuwa ƙarshe cewa kada su yadda waɗanda suka yi musulunci a maka annabi ya koma madina su zauna a wurin to daga cikinsu da yawa sun yi kaura saboda wannan aya sai Allah yana cewa duk wanda ya hira inda ya saboda Allah ya ba zai rasa wurin zama ba yanzu da zai samu ragaman wurin hijira filali a cikin ƙasa ba ɗaya ba ma kasiran mai yawa wasu atan da yalwa fi arziki a cikin arziki ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله duk wanda ya hijira daga gidansa yana mai hijira zuwa ga Allah wa rasulihi da manzansa sun mai jirkuhul mautu sannan mutuwa ya riske shi fi dari ke hanya ya fita daga maka bai je madina ba sai ya mutu kama wa qalijin da ibn lamrat al-laysi kamar da ya auku ga wani sahabi da ake ce masa jundu'u ibn zamrat al-laysi ya fita daga hijira kam ya kai wajen annabi sai Allah ya karbi ransa a hanya sai sahabbai suna cewa shikenan ya rasa bai samu ladan hijira ba sai Allah ya ce a'a faqad waqa ajruhu ala Allah ladan sa ya tabbata ga Allah saboda niyyar da ya fita din nan wa kana Allah Allah ya kasance gafura mai gafara rahima mai rama wa idza darabtum fil alli idan kuka yi tafiya cikin kasa falaysa alaykum junahum ba laifi akan ku fi an taksuru ku kasaru ku rage sallah daga hudu zuwa biyu من الصلاة لك صلى بأن تردوها من أربعين إلى اثنين كما إذا صلى من ركعة هدو إزوا بيو إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن كنت تورون كدا كافرين سبتنكم ينالكم من مكروه سامن دكو دابينك بيان للواقع إذاك فلا مفهوم له ليس إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن كنت تورون كافرين سبتنكم كوي كسروا to idan an ce yana da mafumi to in ku ji tsoro ba za ku yi kenan in kun ji tsoro ku yi kasaro to in ku ji tsoro fa kar ku yi ya ce kar ka ce yana da mafumi an dai ce ai kasaro kawai wa bayyanatu sunnatu hadisin manzon Allah ya bayyana annal murada bis safari dawilu shi alqur'ani ya ce tafiya kawai to wani irin tafiya to hadisi ne na annabi ya bayyana adadin tafiyan da za a yi wa kasaro in ba don hadisi ya bayyana ba Allah ya ce za zarabtum bilali ba in ka je sabon gari sai ka fara kasaru ko in ka je gona ai tafiya ne to hadisin manzo Allah ya bayyana ba kowace tafiya ba tafiya mai tsawo wa huwa shine arba'atu burudin burudi hudu shine mil 48 wa hiya ita ce marhalatani marhala biyu wa yuhadu alai min qawlihi balaysa alaykum junahun annahu ruhsatun la wajibu cewa da yayi walaisa alaikum junahu an taksuru babu laifi ku yi kasaru to anan yana nuna cewa kasarun nan ba dole ba ne sauƙi ne aka nema maka kawai la wajibu ba wajibi ba ne in kana wajen tafiya ka cika sallah ba kai laifi ba in ka rage ka neman makan sauƙi wale shafi imamu shafi yake haka ne innal kafirina hakika kafirai kanu lakum aluwwan mubina sun zama abokan gaba ne gare ku masu bayyanan gaba wai za kun tafi him ba kamta na kuma salata idan ka kasance ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam haliran kana cikin tafiya fihim a cikin su an tunta habu na laduwa kuna jin tsoron abokan gaba fa kamta lahum salata ka tsaye da sallah gare su wa za jara ala adatil qur'ani wannan magana ya gudana akan al'adar qur'ani an ce wa idza kun tafihim shi ma wannan hukuncin da za a faɗa nan gaba ba ana nufin sai annabi na nan ba ne amma alkurani ya ce fa iza kun tafi ma kamta lan wasu salata ka da sallah to falta kun da yabatun minka wato salatul khawfi kenan to karka ce ce wato in ba annabi ba za a yi ba shine ce ala adatul qur'ani fil hadabi a magana wanda bai da mafhumi falta kun da yabatun wasu yanki su tsaya minhum daga cikin su ma aka tare da kai wata ta'khar da yabatun wasu yanki su jinkiri ma'ana su tsaya su fuskanci abokan gaba wani ya zo ai na ya fadon lati kaman ma aka yankin da suke tare da kai su rike asliha ta makaman su ma an tare da su ga idan sajidu ai sallu idan sun gama sallah fal yakunu wa ya ya fatar ukhra wasu yankin da musiba su zama min waraikum bayan ku ya rusuna suna tsaro ila an taksuru an takalu sallata har ku gama sallah wata sahabu hadi ta'ifatu wannan yanki ta tafi taro su tsaye tsare wani ya tuɗa ya batan uhura ɗaya yankin da ta zo ta zo lamtu sallu wanda ba su yi sallah ba bali sallu maka su yi sallah tare da kai wani ya kuzo asliya ta an haizara su riƙi tsaronsu wa asliya ta na makamin su ma'amun tare da su ila an ta salata har ku gama sallah wa karfa da sallallahu alaihi wasallam ka zalika bani nahara annabi yayi haka bani nahara sabbin saukan ayan kamar da Abdullahi dan Abbas ya ce kafirai in an yaƙi an yaƙi ba su cire ba suka ce ku kyale su sun yi sallah a zan suka ce wani sallah na nan in sun zo ba su aji ba su gani su bari sai sun fara sallah kawai duk in su je da mu je mu karkashe su to sai Allah ya sauka ma annabi aya to an gano ku ba yadda za a yi kenan ba in an zo sallan a raba mutane kashe biyu wato limami biyu ma mu kashe biyu limami ɗaya ma mu biyu ya za a yi shine kamar sallan azhar in sallan kasaru ne ko sallan zaman gari sai liman ya ce to ku yankin ku tsaya ku fuskanci a gaban kaba ku rike makamin rabi kuma ku zo tare da ni sai liman ya fara sallah idan ya raka daya ya miƙe tsaye na na biyu nan sai masu ishara su waɗannan sai su cika sauran ɗayan su sallami liman na na tsaye sai su koma sai su rike makami su kuma waɗancan da suke tsaron sai su dawo su bi bayan wannan liman sai cika raka ɗayan da su shi ya sallame su kuma su ciko ɗayan to Allah ya ce ku yi haka na to wannan yana nuna cewa idza kun tafi in kana cikin su ya rasulullah to ba yana nufin shi annabi na ciki ba haka hukuncin salatul khawf yake sallan tsoron abokan gaba ba a barin sallah ko wani irin hali halin da ya kai dai ana jin tsoron mutuwa Allah ya ce kara ba sallah in ma ya zama dole dole ne ba za a iya sallan ba to a kasu kashi biyu daya su bi liman su yi rabin sallah da shi liman ya tsaya kyam su karasa su je su ɗauki makaminsu sauran ɗayan su ɗauko makamin su su komo su bi liman ɗin in mai raka kuɗi ne wajen raka biyu za a rabu in aka zo ta hiya sai musu ishara sai su cika sauran biyu sai su koma wajen abokan gaba su cauran kuma sai a zo a biyu da su in mai magariba ne sai a biyu tare da jama'an farko sai masu ishara sai su cika ɗayan waɗancan su kuma su dawo sai su cika biyu wannan hujja ne ke sa cewa in dai tsoron mutuwa bai sa an ɗauke sallah ba tsoron corona ba zai hana sallah ba in dai har ga mutuwa kana ji kana gani da makami ana jiran ka ne kai sallah a sare wuyanka Allah ya ce ban dai yafi sallan ba ban dai yafi sallan ba sai an yi to ga yanda za ku yi yanki ɗaya su bi liman liman mai ɗaya ba wani ma za a sa liman ba saboda tsoron ya yawa liman mai ɗaya idan ya yi rabin sallah to ya sauran mamun ishara su cika su je su rike su dauki makami kamar yadda wancan masu makamin kuma su dawo su bi wannan annabi kuma ya yi haka a wannan hala ya zama sunnar annabi muhammadu haka yake har yanzu wannan sunna haka take da abokan gaba za su faɗo anguwa ba yadda za a yi lokacin sallah ba a ce a bar sallan a gudu ba dole ne a tsaya liman ya tsaya waɗansu dai dakarai su tsaya ce in ya rabi da waɗannan su su cika sauran nasu sai su kuma ruga su je wajen waɗancan su karɓi makamin su kuma su dawo su ci gaba da wadda na kabar wallahi ce ai abin da yake faruwa kafirai sun yi guru ne law tagfuluna da za ku rabu kana in kuntum ila salati yayin da kuka tashi zuwa sallah lokacin nan ba a like makami kun rabka an asali a cikin gabarin makaman ko amati a cikin da baya na kayan ku fa yamiluna alaikum bailatan wahidatan su karkato akan ku karkata guda daya bi an yahmilu alaikum su kawo dauki akan ku fa ya'khudhukum su kama ku hada illatul amri bi ahli silahi wannan shine dalilin amru bi adri sai su ma waɗanda suke sallah bayan liman fa da makaman su a rataye su ma da makamansu wancan suna ce suna gadi da makamansu wannan ma da makamansu a jiki saboda haka ana gama suna gama sallar da za su ruga ne da makamansu waɗannan ma su zo su yi sallah da makaminsu don yana yiwa a faɗa musu ana cikin sallar to ko ana cikin sallah ana yaƙi wala junaha alaikum babu laifi akan ku in kana bikum azan idan cuta na tare da ku min madarin ko daga ruwan sama aw kuntum malla ko ba ku da lafiya an tal'u aslihatakum ku da sauke makamanku fala tamiluha wa ku dauke ta ba hada yafidu wannan ya ba da fa'idan ijabu hamliha dole mayaki ya rike makamin inda adamin uzuri in ba hanzari wa za wannan shine ahadu kaulaini in shafi ɗayan maganganu biyu shafi wasani na biyu wannan wucewa shi lukun makamin nan sunnatun sunna ne wa ku zo ku rizon ku riki tsaronku min al'adu da abokan gaba ai ta rizo ku nemi kiwo min da gare su masana'atun gurgudan iko inna Allah hakika Allah adda ya tanada azaban muhinan azaba ma abocin walakantar walil kafiri ne ga kafirai fa idza qalaitum salata idan kun gama sallah faraktum minha fazkurullah ku ambaci Allah bi tahlil daga sauti kuna la ilaha illallah wa tasbih da in subhanallah kiyaman halin kuna tsaye wa kudan ko ana zaune wa ala junubinkum ko kuna kwance a gefen ku mulajina ai bi kulli halin a kowane hali fa idan ma'anantum idan kun natsa ba ki masalata ku tsaye da sallah alluwa biyu ko jiha ku ba da ita da hakkin ta wancan tsoro yasa aka irin wancan sallah amma idan kun samu natsuwa to ku yi sallah yadda aka ce ku yi inna salata haqiqa ita sallah kanat kitaban maqutan ta zama abin rubutawa ne abin falaltawa alal mu'mini daga mu'minai maqutan abin samu lokaci muqaddar abin kaddarawa waktuwa lokacinta na bala tu'akharu an ba jinkirta sallah gabanin lokacinta wannan zala ayan da za a karanta ta sauka lamma ba su sallallahu alaihi wasallam zahibatun yayin da ma'aiki ya aiki wasu yankin jama'a neman abu sufyan wa sahabi da sabansa lamma raja'u min uhudin yayin da suka dawo daga yakin uhudu ba shakau aljarahati suka yi karin miki da yawa shikenan an dawo daga yakin badar an ci riba waɗansu sun ji ciwo da yawa sai kuma aka ji labarin abu sufyan ya fito zai zo ya tara musulmi annabi ce to waɗansu su je su je su tsare hanya saboda wasu yawa sai suka ji tsoron ka ya rasulullahi ga mu da ciwo ga miki a jikin mu sai Allah ya ce a'a wala tahinu karfa ku rauni salahu bi da ya kawai a cikin neman mutane kafirai li tuqatiluhum don ku yake su in takunu talamuna in kun zama kuna jin radadi tajiduna alamar jirahi in kuna jin raɗaɗin miki na yaƙi ɗin nan fa innahum ya'lamu na kamata na mun su ma suna ji kamar yadda suke ji amma ba su hakura ba so da suke kafirai ma an sun mutu wata za su ba su hakura ba balle ku da kuke jin raɗaɗi ga lada ga al'ada in kun mutu aljanna za ku ai ta kamata la mun ai mislukum fala tajunu don haka kar ku ji tsoro an kitalin gabanin yakin su wa tarjuuna ku komo antum ku min Allah daga Allah min nasr in kun dawo kun ban nasara ne watarji'una min lahi ku dawo daga nasaran Allah wa sawabi da lada alaiya kansa ma la yarjuna abinda su ba su kauna ba lada ba nasara wa antum turiduna alaihim zalika ko kuna nufi min da taziduna kun karu alaihim akan su bizalika ga lada ga nasara fa yan bagi ya kamata an takunu argaba minun ku zama kun fi su kwadayi biya cikin sa wa kana Allah Allah ya kasance aliman masani bi kulli shay'in dukkan komai ya kiman gwani fi sunhi ya cikin aikin sa wannan kenan wannan hukunci za a shiga wani wasu raƙar ummatu wani mutum da ake ce su ummatu bin ubairike ya saci dir'an sulke wahaba ya ɓoye ta inda yahudi yin wajen ba yahudi su a cikin kayan yaƙi ne ba araba ba ya sata ba waje daɗin da aka samu sulken nan wajen ba yahudi aka ce wa ya baka sai ce ummatu ya bani sai ce ƙarya yake shi ya sata shi musulmi ne ummatu ɗin amma yana so ya kubutar da kansa ya jefa ma yahudi don yankan hannu zai kama shi sai ya jefa ma domatu biya da ita wa lafa kuma ya rantse inna wucewa shi ma saraka ha bisa ta ba fasa da kawun nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya tambayi mutanensa annahu yujadilu yana jayayya mutanen suna taimaka masa mu dan uwa ba barawo bane ba barawo bane har annabi ya so ya hukunci akan bai hudin sai Allah ya saukar da tabri'atan kubutarwa gare shi فنزل آية تزوك إنا أنزلنا إليك الكتاب يا رسول الله mu mun saukar da littafin qur'ani akan ka ne bil haqqi da gaskiya muta'alliqun bi anta kuma bi an muta'alliqun bi anta bi anzala mun saukar da shi ne gaskiya lita kuma don kai hukunci bainan nasi tsakanin mutane bima araka Allah da abun da Allah ya sanar shi ka fihi a cikin sa wala takun lil kha'inin khasiman kar ka zama mai husuma ga masu ha'inci kaman domatu din nan shine barawon amma gashi yana kore sata yana koma bai hode wastaghfirillah ya rasulullahi kai ma ka kusa ka ce ai kai laifi ba a ce kai laifi amma ka kusa to ka fa ka nemi gafara min ma ha mutane na abin da kai laifi don annabi ya nufin ya yi kisasi akan bai hude ne Allah ya ce to ka so kai abin da ba daidai ba to ka nemi gafaran Allah inna Allah kana Allah ya kasance gafuran mai gafara rahimin mai rahama wala tujarir karka kara jayayya anil ladina ga mutanen nan ya hata nuna an basan da suke sa suke ha'incin kanun su ya hununa ha suke saban ta bil ma'asi da sabo lianna ba da khiba'im alayya ihya'in ahyanatim alayhim dan alloban ha'incin su yana kansu inna Allah la yuhibbu kullu khawanin man kana khawanan Allah bai san wanda ya zama mai yawan ha'inci asima mai daukan zunubi ai ma'anan la yuhibbu nan yu'aqibu zai masa hukuba yastakhafuna minan nasi shi domatun nan da yan uwansa domatu qaumuhu suna da shi da mutanansa suna neman buya minan nasi daga mutane suna jin kunya kan a ce sun yi sata suka ce ba so ne ba wala yastahiyuna minan lahi ba su jin kunyan Allah wa huwa ma'ahum amma Allah yana tare da su bi ilimi da saninsa izi bayyatuna yayin da suke boyewa a zuciyarsu cewa in mun je gobe kai domatu ka ce wallahi ba kai sata ba mu ma za mu goyi bayan ka suka yi wannan a ɓoye yalmuru na suna ɓoye ma la yarda abin da Allah bai yarda da shi ba min alƙawari na daga zance min azmihim na cewa sun yi niyya alal halibi don da aka ta man annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce shi ba domin to ba annabi ce to a zo a rantse to ba riga an rantse bane Allah ya kawo sai suka ce kawai gobe mun je kai ka rantse mu ma duk za mu rantse tare da kai shine Allah ya ce au to abin da kun so ki kenan abin da Allah bai yarda ba min azumi na niyyar su alal khalifi akan rantsuwa da nafiyar sadakaciya ba su yi sata ba wa rami yahudi sun yi niyyar su jefi ba yahudi bi hada ita wa kana lahu Allah ya kasance muhidan mai kewayewa da sani bi ma'amalu da abin da suke aikatawa ha antum haula'i to ga kunan ku waɗannan mutane idan ban zance ne ga mutanen ummatu kun zo ku goyi bayan dan uwanku jadaltun kun yi husuma anhum gabarin su an doma ta gabarin doma wazawi da ma'abutansa a ƙuriya anhu jadaltum anhu ko jadaltum anhum fil hayati dunya idan kuka yi husuma har aka yi hukunci mai bai huri akan ba haka ba idan kun yi haka anan rayuwar duniya fa man yujadillah an wa za ku jayya da shiranin kiyama kuma ai Allah da ya sani kuma Allah ya rubuta fa man yujadillah wa zai husuma da Allah anhu gaban su yawmal kiyamata ranar kiyama idza azzabu idan azabta da su amman kana alaihim wakilan wa zai zama wakili lahum gare su ya tawalle umurin wanda zai jibaci al'amarin su wa yuzubu anu ya tunkuɗe gabarin su ai la ahada ba mutum ɗaya ba da zai yakata zalika wancanan ka wa man ya'mal su an duk wanda ya yakata mummunan abu zamban zunubi ya su bi ghairahu wanda zai bata ran wani sa karamin umatul yahudiyya kamar yadda aka jefi umatul nan ba yahudi bai sata ba ka ce sata daga an bashi ajiya aw ya zama nafsa ko duk wanda ya zalunci kansa bi alizamin ya aikata zunubi kasirin mai takaituwa alai ya kansa sun mai gafirillah yastaghfirullah sannan ya nemi gafaran Allah min da gare shi ay ya tuba tuba yajidullah zai samu Allah gafuran mai gafara da gare shi rahimin mai rama bi da wannan ana ga masa cewa sun yi laifi lumatu ma ya laifi su mutanen da suka nemi su bayan su nemi gafaran Allah Allah zai gafarta musu wa man yakasibu isman duk wanda ya kasabi ya aikata zunubi فإنما يكسبه على نفسه يا كايا أي كتاي كسبني أكنس لأنه ماله عليها ومن اللوبن أن نزل بنا يا تبدا أكنتا ولا يضر غيره وزي تشون سبب كان الله عليما Allah ya kasance masani ya ke mangwani fi sunihi a cikin aikinsa, kamar ya kasance hadiyatan duk wanda ya kasamin kuskure zamban sagiran zunubi kadama, a isman ko zunubi babba zamban kabiran zunubi babba, sun mayar bihi sannan ya jefe wani da shi bari an wanda yake kubtacce minu daga wannan aikin da ya dangana da shi bakari ta malabuta nan ismin amina hakika ya dauki babban karya biramihi da jefa mu dan uwansa abin da bai bace yayi wa isman da zunubi yumina bayanan ne bi kasbi da kasabinsa wala wala falulillahi alayka in ba don falalan Allah ne yake saukarwa akan ka ya Muhammadu ba wa rahmatu da rahman sabir ismati kai ma'sumi ne ai saura kana in ba don annabi Muhammadu ba ne sai ayi kuskure ai to annabi ma'sumi ne bai sabon Allah Allah bai shine barawo don Allah ya yi haka in ba na na ko rahmatu la marna da'ibatu da wasu yanki sun kunsa min daga cikin su min kawai ummata daga mutanen al'ummatu an yi dilli ka su bashe ka an ilkana ga barin yin hukunci bil haƙi da gaskiya bi talbisi ma alayka saboda rikita al'amari da suka yi akan ka wa ma yadhilluna ba su batar da kowa illa an buza mu sai kanan su wa ma yadruna ka ba su cutar da kai min shayin daga wani abu li annahu bala illa lima alaihim domin alloban cutar ma yana kansu wa anzalallahu alaykal kitaba Allah ya saukar da littafin Qur'ani akan ka ne wani hikimata da hikima hikiman nan ma fi abin da yake cikin alqur'ani min alhakami na hukunce hukunce wa'alla maka ya sanar shi kama lam takun ta'lamu abin da da can baka sani ba min al-ahkami daga hukunce hukunce wal gaibi da abin da ya faku don Allah ya sanar da kai wa kana fadlullahi fadlan Allah ya kasance azima mai girma alayka akan ka bidan ka rawan canan ka gairihi da wannan sa alhamdulillah nan ne ko nasu kenan alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah to sai bayan azumi kenan matar sunna ya samu wata damuwa ko? sai wajen wani malami yana neman mafita ya fara jawabin sai malamin ya ajiye sharbin a gabansa ya kama masa bayani to kuma da ya dawo sai kuma ya fara tunani cewa shi dai bai jira ya amince da bayanin bako to yana neman hukunci cewa na zuwa wurinsa to ai ya yi abin da aka ce domin boka ne malamin manzo Allah ya ce duk wanda ya je wajen boka ya gargata shi addininsa sulusani ya tafi to ya je shi bai kare tashi ba yana kokanto to saboda haka kokanton nan da yi mai gaskata shi ba shine daidai kuma ya nuna cewa ba ya je don a yi mashi kokanci ba ne ya je a masa addu'a ne malamin ya kauce ba shi ya kauce ba saboda haka anan baya da laifi abinda makaranta muka dace Allah ba mu ladan su abinda muka kuskure Allah gafarta mana kullu sha ɗaya da basu wallah bismillahir rahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in as-salatu غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة كاملة تامة جديدة الله سامو يا زمي لافيا الله hore mana abubuwan da za mu yi amfani da shi azumi Allah ya ba mu cikakken lafiya da imani Allah albarkan addu'o'i na cikin watan azumi da za mu yi ta yi Allah ka mana saukin rayuwa ka kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali ka kawo mana natsuwa a cikin addininmu da duniyarmu ka isa mana da abin da ya dami duk fitintunin da suka dami mu Allah albarkan wannan wata mai zuwa da albarkan addu'o'in da za su yi Allah ka ɗauke mana shi kai mana gafara kai mana rahama ka saukar da ni'ima a kansa kuma ba mu damuna mai albarka sa duk abin da za a noma mana ya zama mai alkhairi mai albarka alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah za a fara karatu na babban masallaci ran litinin daga hudu da rabi zuwa biyar da rabi insha Allah na can babban gida kuma daga tara da rabi ila masha Allah daga tara da rabi na dare na yanzu ashin yakan kai kamar karfe takwas to an gama zuwa tara da rabi insha Allah shi za a dora kuma ila masha Allah ko rabin awa ko awa daya ko dai ma ta sara dai insha Allah Allah ya ba mu ikon yi ya kuma ba mu lafiya ya mana irhami abin da za mu faɗa ya amfane mu فاتحة صلاة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت صل على سيدنا محمد الفاتح صلاة تفتح لنا بها الحمد لله